بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya kuma kama a wannan majalisi mai albarka na mukabi na Umar a wannan rana ta alhamis na ga wata rabi ne sani yau na ga wata yau jaji wata rabi ne sani shi kuma shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira na wadai talata islam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da shida ko ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba a manta ba satin da ya juɗe mun ɗaya da rafi na saba'in za mu tashi da rafi na saba'in da ɗaya a cikin wannan littafi da albarka na abu abdallah muhammad bin isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala mun tsaya babi na ɗari uku da sha tara hadisi na ɗari bakwai da hamsin da biyu yau za mu tashi babi na ɗari uku da ashirin daidai hadisi na ɗari bakwai da hamsin da uku inda ba da yake babu du'a'i za ba su ya sulusun lai babu da yake magana akan yin addu'a idan ɗaya bisa ukun dare ya rage ɗaya bisa ukun dare ya rage kamar yanzu dare na farawa shida misali kaga sai ka lissafa ka raba awannin gida uku idan ka ɗauki awa shi daga wata shida zuwa sha biyu ya kama awa shida kenan sannan ga awa biyar lokacin da alfajir zai kullu awa goma sha ɗaya kenan to ko na awa goma sha ɗaya za ka raba gida uku sulusun lailin awwal shine idan ka ɗauki awa uku da minti arba'in misali ko awa hudu a timur ka ɗauka ka kara akan awa shida ka karfe goma kenan shi ne sulusi na farko sannan ka kara awa hudu akan wato goma kaga ya zama karfe biyu biyu shi ne sulusi na biyu da sulusin na yinin akhir kuma daga karfe uku har zuwa karfe biyar misali wannan shi ne abin da ake magana yanzu mutum zai yi wato magana da za a yi akan wannan gabar shi ne za a yi magana ne akan akan wato karfe biyu zuwa biyar karfe biyun dare zuwa karfe biyar lokacin da alfijir zai kullo ko biyu da rabi zuwa biyar yaji ne mala yace haddathana isma'il قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله العذاب سنة سلمان مسلم مدينة مولى جهينة بلن رمباوة من قبيلة بنو جهينة to shi ne yake cewa ana abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi alaihi salatu wassalam ya ce yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli laylatin ila as-sama'i dunya ubangijinmu ko ubangijinmu tabaraka wa ta'ala ne yawan albarka da kuma girma da kambama yana sakowa fi kulli laylatin a kowane dare ila sama zuwa sama ila sama duniya zuwa saman duniya sai ce ina ya buka sulutun lailin akhir ko akhir lokacin da wato ɗaya bisa ukun dare ya yi raguwa sai ya kuli sai ubangiji ya rika tambaya manya da wuri wane ne zai roƙe ni wane ne zai kira ni shine manya da wuri wane ne zai kira ni ubangiji da kansa zai rika tambayar wato bayi shi ne ala da'in yujabu ala sa'ilin yu'da babu wani mai roƙo wanda yake so amsa masa babu mai tambaya da za a bashi Allah da kansa kowane daren duniya kuma sai an yi haka duk daren duniya to sai ce fa astajibu lahu babu wanda zai roƙe ni in amsa masa man yas'aluni fa udiyahu wane ne zai roke ni na bashi shi da imamu shafi yake kawowa a wani baitin sa cewa ba wanda baya gajiya da tambaya irin Allah amma duk wanda kuke da alaka da shi kowaye shi a doron kasa da da uba mata da miji haka kowaye yana gajiya da bani wani lokacin za a ga kun yi bana da iyalinka kawai akan yawan tambaya ce kawai da za a cewa ba kaza sai garan da ya baci musamman to an ba ce ce sai da abin ya kare dole sai kan ka nuna bacin rai sai da ya kare sai a ce ba mu kaza to sai ga mai gida na faɗa to ba wanda baya gajiya da bani kowane irin yanayi ne irin Allah Allahu yaqbalu in jarabta su'alahu wa bunayya adamu hina yusabi yaqbalu yace Allah yana fushi idan ka daina roƙonsa amma dan adam kuwa lokacin da kake roƙonsa sai wato sai sai ku bata duk alaƙar ka da shi kuwa to shi za ya ce Allah madaukakin sarki shi ne mai tambaya duk daren duniya duk shi da ni da kowa wanda bai da bukata kullum bukatun da yawa inda za a samu wani abin da aka yi da shi ciyaman ko gwamna ko shugaban kasa ya zo ya baka bukule duk a babu na ce kowa ya rubuta bukatar kafin ni da nake karatu in gama da yawan kulo wasu zan ce mo bukule saboda bukatun da yawa ana da su to tunda kana da su da yawa ka gaya wanda baya gajiyawa wata kila inda za a mika wa excellency bayan gama ya ce haba mala wannan gwamnati ce ba komai za a yi ba wannan ya yi yawa sai dai a dau daya ko biyu amma ubangiji bi yawan bukatun ka in kana gaya maka kuma faɗa yau ka faɗi wasu gobe ka linko wasu ba ruwan Allah da yawa to shine Allah ya babu in jarabta su'alahu wa bunayyu adamu hina yus'al yaqbalu saboda haka da al'umma za su gane wannan cewa Allah shi kadai ake roko kuma shi kadai ne wanda idan kana roƙon zama dadi yake bi to lallai babu wanda yake da wannan wato sifar sai Allah madaukakin sarki ودعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي cewa ku roƙe ni zan amsa mu wanda ba sa addu'a ba na roƙon Allah da roƙo da bajiya to lallai Allah madaukakin sarki yake za su shiga wutar jahannama da aka yi da suna kaskanta su to ko shakka babu idan mutum yana so ya samu kyakkyawan wato sakamako shi ne rika roƙon Allah ko da yake kuma roƙon Allah kamar yadda annabi ya gaya mana in dai kana yi to baya faduwa banza lallai za ka kalle ko dai a baka abin da ka roƙa ko a canja ma wani abu da yafi wannan alkhairi ko a ajiye ma sai ranar alkiyama haka annabi ya faɗa a hadisi ingantacce saboda haka ga roƙon ba a faduwa banza kenan ana roƙon Allah madaukakin sarki to shine fa astajibu lahu man yaqaluni fa huwa iyahu wane ne zai roƙe ni na bashi sai ke man yastaghfiruni fa aghfiru la wane ne zai ka neman gafara a waje na din da baki gafara wato ne masa ne yafe masa wannan hadisin bayan Imam Bukhari hadisi ne kikkiawa Al Albani ya kawo shi a cikin Irwaul Galil nasa haka a cikin Al Musannaf na Ibn Abi Shayba shi ma an kawo Imam Muslim ma ya fitar da shi ma wato nasa sahih din ta hanyar Abu Hurairah Allah ya kara masa da haka Ibn Khuzaimah shi ma ya kawo shi a kitabu tauhid saboda haka hadisin ya zo ta wurare da dama sannan bayan nan hadisan zaben da suka rawaita hadisin nan an samu sahabbai guda goma sha biyu kaga ya tafi haddu da watir ke saboda haka sahabbai goma sha biyu wanda suka yi ruwaya a kan mutum ya tashi karya tashi sai zan me zai karya ta kamar yadda samorawa suna karya ta wannan hadisin shi ba to sai ce babi na ɗari uku da ashirin da ɗaya babu kaulin rajuli fulanun ja'bi bari na ɗari guda jin na ɗaya hadisi na ɗari bakwai da hamsin da kuɗi kenan cewa babun da zai magana akan mutum ya ce fulanun ja'bi wani fitirna ko mai shukurkuɗan ɗan kai ja'bi sun ku ji da kalmar na an yi jama'ila a wannan majalisun ko yawa ke ji ne mai shukurkuɗan ɗan kai aswadin wanda yake kuma wato baki au ɗawilun ko kuma a ce wato dogo kasirun gajere yuridu sada yuridu sufa mutum ya faɗi wannan da niyyar kawai kwatance zai yi ba da niyyar muzantawa ba wala yuridu jiba ba da niyyar muzanta jiba ba niyyar jiba ba a ce an zo ana neman wani ka ce gajeren nan ko dogon nan ko mai kiban nan ko siririn nan idan ba da niyyar muzantawa ba ne ba komai a bayan da niyyar muzantawa ne haramun ne a musulmi ta yi jibar da kuma sai Allah ya saka masa shi ka duk wata zuba da za ka ba wa mutum baya son ta ko karka faɗa kawai yanzu ka zo ka tadda ba fadi kamar irin wannan ne ka zo ka ce ba ranka ya dade ya san zagin sa kake eh ranka ya dade ba fadi ne ka ce a tara kiran duniya misali in ka ga bar wannan da niyyar muzantawa zagi ne an gane ko ko kuma ka samu talaka fitik ka ce wa zabiloniya kuma alhali da niyyar wannan muzantawa shi ma bai halatta ba to shine za a kawo mana babi kai shi akai duk da wato sinadin da zamu karanta yana da rauni amma malamai suna kawo wayannan za ku baka samu wani dalilan a wani gurin da saboda akwai wani ibnu abi ibnu abi abi ruhum shi majhul ne an gane ko to sai yake cewa haddathana abdul aziz bin abdullah qala haddathana ibrahim bin sa'ad an salih ibn ibn kaysan عن ابن جهاد قال اخبرني ابن ابي ابي روم كلثوم ابن الحسن الجفاري وانا با الله يا زنتر da jiwa annahu sami'a abaru cewa ya ji abu ruhum da kansa shine wato shi wannan abu ruhum din ya musulunta ne bayan annabi alaihi salatu wasalam ya zo madina sannan ya je yakin uhud ya da shi aka yaki yayi da nasa bala'an hasanan din sosai kuwa sannan bayan yayi wannan aka je aka jeje shi a aka je goma kibiya ta shiga makido ta fata mun gidan to shi ne wanda aka ce da annabi ya zo ya mara addu'a sai makofi aida sai wanki idan ya dawo yana gani shi wannan abu ruwan ne ba ne suna kawo shi a cikin wato a cikin wasira tarjama da ake yi ta magabata dan wasu na cewa al-manhu wanda aka soka wasu sunan da suka saba kenan kawai dan ibn jawzi ya kawo a cikin littafin da ya tarjama sifatu taqwa mujalladi biyu ne ya yi jini kyau kuma dan ga jirin tarjama ake kawowa kuma larabcin mai sauki da aljidda baya bin dubu biyar mujalladi biyu haka ya yi kyau sosai littafin haka ibn sa'ad ma shi ma ya kawo isarsa a cikin littafinsa ya sunan littafin da shi da ya akan wannan ibn sa kana so ka ce wani mamman da ya kawai mai biyar littafi wanda ke abin da yake so ce kenan ha gane ko yawwa to da haka kare mu za ka kamar da muka faɗa sai a tabaka tana kake a gane to duk sun yi bayanin wannan babban malamin Abu Ruh wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cikin sahabban Annabi alaihi salatu wasalam alladina bay'uhu tahta shajara wa yaqulu yana cikin waɗanda suke wa Annabi mubaya'a karkashin bishiya da Allah yake laqad radiyallahu 'anil mu'minina yubay'unaka tahta shajara to ba za kuma ƙara yin hakkin makaranta a wannan ba sai da littafi cewa sabon da suka fi kowane ne fa lalari kula ba wa rajili rajili daga su sai zuwa halu bajir ko daga su sai zuwa sai wayan nan in bai ake rubuwa ko ka ga wannan ba ba sai ka ce malam ba mu da malam buta yawa daga su sai zuwa kula ba wa rajilun hajjatul mubajjaruna ahlu badirin sai bai ake rizuwa ko cewa kilau da biya kilau da biya ai shine yan bai ake rizuwa ko ba ji wani abin da na taba gaya muku kwanaki wayannan abubuwan kuma jiya muna zai jira da wasu yara haka da gaya muku su ne su suke nuna lallai su kan kaunar ka da annabi alaihi salatu wasallam so ake jira annabi ta narke a jikin ka kamar yadda gishiri ke narkewa a ruwa kamar yadda suka yi zai narke a ruwa kaga ba za ka iya bambance su ba dole daidai ba distillation method ko ko evaporation method a goma chemistry sai an koma wai to so ake lallai kada a raba yadda an tashi ka an ce ba ƴaƴan annabi alaihi salatu wasallam guda nawa ne kar a barka ka ce bakwai ne guda shida Khadija ta haifa guda ɗaya Mariya tulkiya wanda yana nuna kana kauna annabi ba domin wani yanzu kana tashin sa daga wacce kace yaya Cristiano Ronaldo ya je haka kaza wallahi zai ga ma yana nan manchester naira kaza aka je ko dala kaza aka je sannan kuma sannan kwallo ne wai za a gaya ma sannan a duniya a kana kallo maradona ya mutu suna rubuta Allah ji kansa saboda jahilci jahilci ne tsantsa wannan cewa maradona ya mutu musulmi ne to tsakani da Allah to kawai zai ga to irin wannan abubuwan ne wanda za ka ga wani yanzu wancan babban malamin hadisin al-isibi da ya rasu da yawa masu son maradona da da da Cristiano Ronaldo ba su ma san ya mutu ba al-isibi babban malamin hadisi wanda hidimar da yawa musulunci duk ɗalibin ilimi zai san ya yi hidima ya balle su kamar masu yawa amma da yawa ba su sani ba malamai nawa muka rasa a kwana-kwanan nan amma maradona ya mutu suna ta bin da comment cewa Allah ya ji kansa waye ce ma an ne mutu ana cewa Allah ya ji kansa ai ma abokin ka ne baban zai mutu an ne sai ka ce ma sorry sorry oh sorry Allah ya hada ki da wani wanda ka ga masa wannan su je san ka karanta ma kullu kullu ji ta san magani kafa goma turin baki ba kai ba kafa ja shi kenan kawai ka gani amma saboda wato wasu abubuwa kala-kala kawai sai a shiga wani yanayi an kawo ta ba za a yi saving wannan bamba kuwa kun san mai yanzu ya zama abin da ya zama sai a yi saving ko na minti talatin an gane ko na'am to shi ne ma da yake ya ci gaba da gaya mana cewa yana cikin sabon annabi kuma ya yi wato mubaya bai ato riduwa ya kuli yana cewa ga zauki ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam gazuwa ta tabuka na yi yaki tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yakin tabuka yakin tabuka an yi ko bai ba na bai ba yawwa abin da aka kira shi gazuwa saboda annabi alaihi salatu wassalam yana gudu yawa ya ji ka duk yakin da annabi ya kaje yake cewa ga zuwa idan babu annabi a cikin kira ki da tariya mun yi wannan da ku a rabiyo rahma to shi ne malai yake ga wannan yake cewa um fanimtu sai na yi bacci bacci ya kama ni lailatin fanimtu lailatan bil ahba sai bacci ya kama ni wato a wani dare da ake kiransa da ahba lailatul afdal suke kiran wannan daren yace bacci ya kama ni a daidai wannan lokacin ana kira akbar din ne da wani dutse ne kato a tsaye wato sannin ne ne na tabu wato bacci ne ya rika kama shi a wannan daren da ake kira al'akbar an gane ko gaskiya na zuwa da da tawo nuska sannin ki bacci ne ya rika daukan sa a daidai wannan daren wala ce muku al'akbar din jabalin ne a da'i an gane kai ma na ka haka ne wala ba yau to shine daidai gaskiya su ma na san haka ne ko to a gyara gaskiya a gyara an gani to shi ne daidai gaskiya eh yawa mun ce bil akbar nan wani dutse ne a gurin da ake kiransa kamar a ce kamar da ake cewa azaro um da ala goran dutse to su sunan ke koran dutse sunan eh yawa a san taiban fashe su kariban min yace shi na rika tafiya kusa da annabi alaihi salatu wasalam salika alaina nu'a sai Allah madaukakin sarki ya je go mana wato ya jefa mana ya jefa min gengedi ya jefa mana gengedi ba shi kadai ba shine wato nu'asul ya ɗibe ba mana gengedi ai alƙallahu a wata ruwaya Allah madaukakin sarki ya jego mana gengedi amma idan ma nuskar ta ku ta zo da kwakumtu kaga ma'anar ba za ta bace ba cewa sai ya miƙe tun daga gangadi ya zo daga baya amma duk nuska kusan guda biyu ni da duba ba ninki ne wanda yake to amma idan fa kunci yake yake sai na ninki ko kwanja to daga baya kuma sai aka jefa wa gangadi yawa to sai yake fada bitu an sai tudu sai na ciru na rika kokarin farkawa shine yana kauda ya rika kokarin kauda gangadi daga idansa waɗanda na rahila shi ne rahilati saboda abin hawa na ya ku ya zo kusa da abin hawan annabi alaihi salatu wasalam ta haka aka ce mutum yana bacci ai komai zai iya faruwa ko bacci na ɗaukar da gashi akan abin hawa ko hatsari da kake gani yana faruwa mafi yawanci idan na bacci ne ɗan sakanni ne sakanni ne ake faruwa wannan abin yake faruwa sakan shi za shawarar da ake wayarwa cewa in dai da bacci ka haƙura dan za a ga wasu direbo in kan ga direbo yana jin gyaɗa ko yana wani abin da wasu yake ji Allah ka nemi wata mota ko ka ga wani yana ta ruwa haka yana kai to abin da zai bari accident takalmi ne kawai saboda shi bacci ai kun aka ce wajen sa sai an biya ka'idar da ke tun da aka ci bashin sa dan da yawa wani bawa Allah mun taba yi da shi yace ya taba wani accident yace wallahi kamar kifta wa ido yayi accident yace kuma bacci yake yace yace a bara kawai ya taba zai iya kalla kamar kifta wa ido to irin wannan ne in dai da wasi kawai a hakura ai wacce tare ko to shi ne ya zanto wato hatta galabat ni ainayya har sai da wato idanuna ya ci gaba yanayi har sai da idanuna suka rinjayi ne nan ne ko wa qaddara la ilahi min rahilati fa yabza'u bi qudi darwa ko biluha wa bi dinake jin tsoron ko tantar dabbata mun yi tsallake khashiyata an tusiba rijlahu fil garbi saboda ina jin tsoron kada wato kafarsa ta soke likafa ai sunan da likafa wani abu da ake tura a ko likafa ta soke wato kafar kan likafa za ta soke kafar annabi alaihi salatu wasallam wa adiktu wa akhiru lahira karahi da yace sai na sanyu na rika yunkurin dakatar da tawa dabba hatta galabat ni ainayya babu lai har sai da idanuna ya rinjaye a wani sashi na dare فذا حمد راحلة في راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم saboda bacci har ba da akan da bai ji saboda wannan bacci to yace wallahi bai san lokacin da dabbata da zo ta hadu da annabi alaihi salatu wasallam to mu kawai ta hadu saboda bacci ne akan sa to me ya faru yace warijlahu fil garaji kawai wani an karaba sai kawai wato wannan likafa ta take ki kada ki kafar annabi alaihi salatu wasallam yace ba san ku rijila sai na samu kafarta falam astayki illa bi qawli hak yace ba abin da ya barkar da ni sai fadin sa kai irin wannan abu kai irin kazan ka soki mutum bai an karba hak shine kamar kai kai irin wannan abin da zai nuna kawai an taba ka da kalma irin ta shine hak yace wannan kalmar hasin ko wai haka irin da ita ta barkar da annabi alaihi salatu wasalam ya cika masa wannan likafar a jikin kafa kuma ka tambayi masu mahaya da wakai fata kafa yi sosai kuwa saboda karfe ne mai tsini mai kai bi kuma ba abin da ya barkar da annabi alaihi salatu wasalam sai wannan abu ji musahabu abu ruru fa kunti ya rasulullah sai ce ya ma kin Allah istaghfir li ne ba mun gafara فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سير جامع يتيجي تجيك صلى الله عليه وسلم وعليك فتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني عن من تغلب من بني جفاء وإذا كان بايد أمزي كو وإذا كان بايد أمزي كي suwaye da suwaye ba su zo bane a kabila ba ne ba ya bai man rauni amma dan kai ya shiga damuwa sai fara yi mata tambayoyi da gani yana cewa ne mamun gafara ya ma ake Allah sai ke suwaye da suwaye ba su zo ba bazu ki ba ɗan kabilan nan ta bazu ki ba fa akbarahu ko kuma rubuce na shiga bashi ba labari fa kala huwa yasaluni bi yake cewa yana tambaya ta yana cewa ma fa'ala nafru al-umr me labarin me wayannan mutanen jajayi a cewa dogwaye kaga ba Allah jayi ko yau wannan mutanen jajaye dogwaye wanda ke a tidat wannan shagiran a tidat shine mutumin da yake dai wato gaji a kasan haɓasa da yawa amma babu gemu to shi ne shi din ba ana kenan na kuma daidai ne ba za mu gani a nan za mu gani yayi ya ce wai wani ta jam'u ne tsawan ne tsila akwai wannan dubbi ne ko sinat ko nidat ko nidat duk ba na daya shi ne wanda yake jagiri amma jagiri ba mara gashi kwata kwata ba nan kasan haka za ga akwai masu wannan halitta kasa haka da gemu gaba da da gashi amma nan ba gemu kan kuma wato Allah ya yi da ba gemu to irin wayo su wayannan mutanen yan jifar haka suke za ga gashi a kasan karkashin wuyan su da haka amma babu a kasan haka a kasan wato haka to shine annidar ko sitar da tsini to shine kare da yake ba da ba da tuhu bi takhallufi zai na kiro na fara ba annabi ali sallallahu alaihi wasallam labarin dalilin da yasa ba su zo ba kare da yake ba ma ba alal su'ud al-jihad to me labarin wannan bakaken mutanen masu cikurkuren dan gaji su kuma al-kitab da jaziru alladina lahum na'am waɗanda suke da na'am shine dabbobin kiwo bi shaba kakin shada a wannan gurin da ake kira shaba kakin shada shi kuma guri ne shi ba a can hijab mawdi'un bil hijab guri ne a hijab shine shaba kakin shada me labarin su kuma yace fa tadakkartuhum fi bani jifar narkar ambatan su cikin kabilan bani jifar na kaje ba ne ta kokarin ta injiro su a cikin kabilan bani jifar su waye wayannan kuma yace balam azkurum ban tira su ba ta da kansu annahum rahatu rahatu bin aslam hace da nasu cewa to wajen ayari ne da cikin bari ba kabilan bani aslam a cikin su ne فقلت يا رسول الله زين زين يا ما إن الله أولئك من أسلم لا قالوا أي أبو كبير بنو أسلم فيك قال زيدي فما يمنع أحد أولئك حين يتكلف أن يعمل على بعير من ابنه امرأة نسيئة في سبيل الله زيدي فما يمنع أحد أولئك wato ba abin da ya hana ɗaya daga cikin wayannan mutanen inda ya kallabu lokacin da suka ci zuwa an yi amila ala ba'irin min ibni na cewa yayi labdu akan wani wato rakumi da cikin rakumin su ko kuma imrana annakidan a sami wato wani mutum wanda yake lafiyayye ne kakkarfa me ya hana su a samu mutum mutum da yake kakkarfa da zai tsoro yayi labdu akan abin hawan da wajen daukar kalmar Allah me ya hana su fa inna azza ali alayya an yatakallafa anni al-muhajirin annabi ali ta ce kuma yake domin daga cikin duk dangi na ba wanda ya gumin ciwo na gaba su su fito idan su fito wa idan na fito zan yi tafiya wani guri ba su biyo ni ba kiran muhajiru ni kurangi kuma a muhajirun din ba kurangawa yace su na fi damuwa ga lafin za mu yi tafiya ba su biyo ni ba su na fi damuwa wal ansar da kuma a cikin lansarawa kuma a cikin mutanen Madina wanda na guda muwa idan ba su biyo ni ban zan fito shine Jibaru wa Asla banu Jibar mutanen garin su Abu Dhar Jibari da kuma Asla da kuma banu Asla cewa waɗannan mutanen Annabi ya guda muwa idan ya ji wato kamar a ce wato idan wani yayi laifin za a baki jini da kai in kai ji za a baka saboda kusanci لستنك أحد من النساء من التحيثنك يضاعف لها العذاب بعبين ko yau man ya ce min kunna bi ba shi yake mubayyinati to irin wannan ne kusanci haka ya kamata idan kanka ko wani naka yana makaranta in kana makarantar kamata in yi laifi ya saba hukuncin zai kelin kelin ku kwarai kuwa ya linku saboda bai kamata ya rika tsebo magana domin kana gurin sabanin yadda muke yanzu na kana gurin kuma zai zanto ba za a yi ma hukunci kamata ya ce hukuncin ta yi dunku cewa wata kila zaura ganin idanka yake jiganta ka ke jiganta to ba za ka hukunta shi to wannan shi ne kaga mahallin jahizi wannan gaba da sufar da aka kawo cewa wayan san mutanen masu dukkan na masu kaza masu kaza shi ne mahallin jahizi ai din a farko na fada ko yawa sai sai a kada hu Ahmad Imam Ahmad ya fitar da wannan oke bayan Imam Bukhari Imam Ahmad ba ya fitar da kamar yadda muke bayani haka da Ibn Hizam ya kawo a cikin sira da kuma Ibn Sa'd shi ma ya kawo a cikin littafin na حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على على النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya nemi izini zai shigo gurin annabi alaihi salatu wasalam wasu na kawo junansa sun ce wani junansa koyayna ibn hishr al-bazari an gane ko eh wanda wasu suka ce junansa al-ahmaqul muta suna ba shi wannan sunan amma wasu kuma suka ce sunanta makarama ibn nawfal to akwai dai maganganu da aka kai a kan wani ne shi wannan to shi ne yace isa zana rajulun ala nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya nemi shigowa gurin annabi alaihi salatu wasallam ya nemi izini fa kala sai annabi yace bi ta akul asira kin da dan dangi kin da wannan dan dangi falan ba da kana in ba da ilai yayin da kuma ya jigo sai Allah wa alaihi salatu wasallam ya saka masa fuska fa kunti lahu sai nake da ji injina da Aisha fa kala sai ce sai nake da ji yaya kai wa wannan kuma yaya wato ka saka masa fuska kuma ga abin da ka faɗa ga abin ya shigo sai Allah wa alaihi salatu wasallam ya ce inna la la yuhibbu al-fahisha al-mutafahhi ai Allah baya son mai albaja kuma mai sai da shine hadisin Anas ko nabi ko Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fahisha wala mutafahisha annabi ba mai albaja bane kuma ba mai daidaita ta bane me daidaitawa shine ayi albaja yanzu kai ko ko tajin kai ko jayaro na barna to kai ma mutafahishi ne bare ko dan da yawa yanzu mutane za ga sun zama wannan ba shi ya albaja saboda kana da kuɗin ɗinka dubu biyar kaza kowa zai gani duk kurin sunka ka yi albaja wanda inda ba ka yi laikin ko laikin kai na farza to ka yi tafsiri da yawa waje ba za a amfani social media ba kawai yi suke ko laikin kai kana faranti na idan kai ka gani ban gano ba amma ka nuna mu shi sa duk wanda ya san mai social media to yana wayi abokai da an kayi karambani da yawa da yanzu zai ka zama alama ce da idan da ran bude ma waya da yanzu ka ga kuren lokaci da za ka ga mutane da yawa in ban san ka waje na duba wa su waye abokan ka Allah saboda abokan ka za su nuna mun waye ke daga nan saboda kar ka kai abu wato kai kai a tafsir kuren cikin da shi to daga nan kuma za ka in baka san wa yaro ne na banza zai ta nuna ma barna to irin wannan dabi'u ya kamata ko da yaji da Allah ya ce al'akhir lahu yawma idin ba'du min ba'di adu ya kamata har a ce jin ne ya kamata zuwa ya abokan wanda ba zai sa abokantaka ka ta ci matsar da kai wa dalilin da ka matsa zuwa kusa da Allah ba kamata ya kai tuji shi kawai dan za a goje wani kaga ya zako wutan mata tsara ya fito barna ya fito wasu abubuwa na rashin mutunci kuma kana cikin abokanka a social media to wannan abubuwan ya kamata a lura a kuma kiyaye to kada mutum ya zama mai ya haɗa albasha to amma me ya mahalli shayi a nan na hadisin mu ko ba sama me ya mahalli shayi hakul asira ko al'ayi muna na ji wato kalma aka faɗa a kansa sai da wannan dambe kamar kai ne mutum ya zo neman ka bayan ya zo neman ka sai ka ce a ce wani ne ka wallahi yanzu ka ba sai ka faɗi wani abu kuma da ya zo a ba ina ne biya ba ne biya shine ba lai kace ba za a ware wa mutum musamman jagora ba za a taba ware ba zuwa za ka yi mu'amala da su ba zai yi a ce gaba ɗaya ba wai abokan taka ba a ce gaba ɗaya abokanka ko wanda kake ma'aikatan ka kowa mutumin kirki ne kirkin bodu musamman jagora ne kana principal yanzu a guri kana principal a ce wai duk gaba ɗaya kowa zai a zama a ina ai dole sai dai ka yi kokarin yadda za a yi kawo waɗanda suka burin jari mutanen kirki ko amma dole za a samu ɗan aljihun baya dole to duk ministirin da ka samu kanka haka za ka kawo to wannan da yana da cikin tamorawa shi ma suna karya da hadisi ko zan dalili wai saboda ai an muzar da annabi a nan a kaji fasara to ya za a ce annabi yana fuskar ne kafin ka zo ya ce kaza ko wannan ba wani malamin kirki da ya taɓa fasara wannan abu babu babu ana zo a gaya baya za ka yi zamantakewa ne da kawai mutane kowa domin za a nuna zinan nasa mana zila shi ke nan yawwa li kulli makalin makalin wa li kulli makalin makala shi ne abin da ake nuna ba ka sanya za ka yi mu'amala da kowa shi ne abin da ake nuna amma ni da kunne na ji sun kai su wannan abin da shi ba da kake so ka ce kamar yadda nake wani kamar yanzu neman ka wannan wannan wani yanzu neman wani wannan dan kwaya
in dai hakan yake shi ne irin wannan ne ba ji ba ba ce shi ne kalmar da ake faɗa shi ne wato ai wani yana iyalin ka da sai kuma haba haba wani na ji kuma ka ce irin wannan ne ai na ji ka ce kar ai hakan yake dama matsa ba ce kuma idan ka je ka tafi fuska musamman ka je ka tafi wannan hadisin ko zai yi wa yan siyasa daɗi sosai kuwa sosai saboda haka suke sosai kuwa eh wani siyasar zagarwa kuma zai je ka ga ya saki fuska kaza kaza kaza in kuka yi magana ya ce kai wannan su ne dukkan matsalolin kenan delegate ne su ko delegate ne bayan da za ka yi wajen ginin sai ka kai wani matakin da za ka iya danne shi kai ma ka ajiye amma a wannan gawar yanzu delegate lallaba su ake domin duk mu gaba dai babu da wani amfani la muhalla da namin da ya rawa to kaji kai kana da ma practical abubuwa to su ne kawai abin da hadisi yake nuna ma ka sai za ka yi zamantakewa da mutane ba ana so ka zama mai fuska biyu ba ana so ka gane yaya kowa ya za ka ajiye a muhallinsa shi ne magana da Allah ya tsada to shi ne ma da yake gaya mana anan حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن ابن القاسم كده shi ne wannan wanda ya rasu a shekara ta ɗari da talatin da ɗaya domin ibn auyena yana cewa a zamanin sa ya fi duk wanda suke tare da ya ji su falalawa to mutum kirki ana yawan sa kwarai da yake to shi ne yake cewa an alkafin daga mahaifin nasa ke an aisha radiyallahu anha qalat istazanat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saudata wata rana wato annabi na dakin nana aisha shi na na sauda ta zo ta nemi izini za ta ga mijinta kaga sannan za ku ta fasara ga wanda masu mata ji zuwa sama da za a ce wani kana alaka da in kana ɗakin wacce wai ba za ta yi ko kallon wai wata ya ba za ta yi wannan maguzanci ne wallahi babu ki sab wai ko kallon ta ba za ta yi waye ya faɗa za ka ga mata suna kawo wayannan wato tarihi nan su cewa wai ko kallo in ka ce kama gurin babu annabi alaihi salatu wasalam karewa har takunan sauran yake shiga duk ya zaga ya tambaye ne matsalar ki babu kwana ne ba za ki kawai amma mu'amala ba za ki hana yi ni da ƴaƴana da ba ta ba shine ka'ida za ka yi kai ki ala basiratin ala wato wato akan adalci akan ilimi shikenan kawai amma magana cewa wai yaran can gidan ba su da lafiya ko dai ɗakin wai ba za a kula da su sai sun mutu kenan wannan ba karatu wani za a yi har idan ma za ka fitan ba gida ɗi wani za ka iya zuwa ka duba lafiyar su mai ba ruwa ba wani abu ya tafiya in ka dawo dai in ka ga dama in ka dawo ka kuma duba sannan ka dawo shi kenan amma yadda ma za su yi tafsirin su wannan la muhalla da gomi da naira ba shi da muhalli ita wannan na da saboda din kamar da ake kawowa baiwa Allah ce wato da na aisha tana cewa tana cikin mutanen da yake son koyi ɗabi'u irin da eh sai wa tana da ɗabi'a mai kyau sai dai amma tana da fushi sai dai kuma idan ta yi fushi in kai mata abu za ta yi ba fushi amma ba ta da riko in kuma ya wuce ya wuce shi ke na daɗin harka ke daɗin harka ke ai idan ka ba sai a kauce abin da zai yi promotion ɗinka ba shi ke nan gaba abin da muke gaya wa ɗan mata ke nan da samari masu zuwa hira wannan ɗabi'ar ake so ba a fahimta amma ba a fahimta sai dai a lobi su da ko za su ɗan liki da nauki a zo ran wata ɗaya biyu a jirgi ba domin ba wanda ya fahimci kowa shi ne kawai wannan shi ne abin da ya kamata a kiyaye wallahi in baka fahimci wani ba za ba ku wani misali ne ya kyawa wata ta zo tana yau iyali na complain cewa kaza kaza kaza gaskiya take sai take ba ta hakuri take ba ta ai ko ina ko wanne gida hakuri ai take ai hakuri ake take kin gani yanzu matsalar gida na in yana da kuɗi ina da zafi amma akwai ne yake gurbin din kuma za ka yi sai da kujin ba sai take ne sai take abu ya tsari kamar abun sai rana ka gaya ba yace wannan ko mutum bai da kuɗi ai dole in je dan baka san kanka ba ya sai mu kuɗin nake ko ban da ke ko ka ba gane kace sannan kuma za a yi wata hida ko takwas wannan abun bai faru ba sanin hali kenan eh an san min na da zafi amma an san me yake mutu ne shi kenan sai ku zauna lafiya amma idan shi sa haka da an zuwa na ta magana a ce ai shiru shiru kuma ya sake ta ko ba ka bane domin ya tara yana ta tarawa yana ta tarawa yana ta tarawa shi shi gari sai a ce akan buredi ne rayuwar ba buredi ne rayuwar bane wallahi ba shi bane saboda tarawa ya rike sometimes wani lokacin za ga wadan tikbo da ya kuda kun harka idan aka yi ba in dai ba za ka yaje ba to fati sai ka zauna lafiya idan ka ga yau wa tabi'a ta idan kai wani abu ka gaban magana ba to kawai bai da ban ba wallahi yi za kamar da suka faɗa din sai in dade a gida ni ba abin da yi ba saboda in aka yi zan nuna cewa ka zani to haka ya kamata ka zauna da ba ma iyalin kowa ba kankari kawai a cewa ne yana da zafi shi kenan ko a ɗabi'a makarantu shi wala mamur ya sani haka za a ce ma ina da zafi shi ne zafin ba shi ne kawai to wayannan ɗabi'ar ka koya za ka zauna shi ne mutum ya yi kansa tuwar analysis me me stress ɗinka ni yanzu na san me menene stress ɗina na san na san me weakness ɗina na san na san me opportunity da nake da sannan na san stress ɗina in kai wa kanka wannan zaka zauna lafiya ko gurbi ne ma aure zaka je nan gaba ko zaka iya gaya wa wanda zaka aura ga yadda kake ba daga farko ba ma sai an ɗau lokaci ba kai ga yadda kake shi kenan kawai saboda haka wannan ɗabi'ar ita za ka yi applying a gidanka sai ka zauna lafiya duk abin kada a zo tulu a zo tulu a ce ai ni dole mutum ba sai mun kaza a watan disamba haka wasu suke yi a 2017 da za a yi biki tsakkan wasu wallahi a karama ya kalla wannan zulmin wahala yake ake gyara ne yasa ba kusa ba wallahi ba zai gyara ba duk akwai bambaiwa allah da ta ce wallahi tana gyara ta an gori dayi jota a biyu rikodin duk abin da ya mata take yi duk abin da ya mata rubutawa yake shi yake rubutawa yake ta rubuto zai ji zai sai ta ɗauke da tawa har yau zai tambaye ta ina littafin ya tawa na ji amma zai tambaye ki ba har yau saboda ya abin kunya ne to irin wannan ɗabi'u shi ya kamata mu koya kamar yadda na taɓa gaya wa wanda muka je adabar ruhura da su a gandu cewa duk randa aka zo ɗabi'a a adadin gobe in kana so ka jaru to ka yi rubarin ɗinka da kanka sai ka gabe mun yi maganar ruwa sai ga maro shi ne kai an yi maganar kyauta kana da kyauta fushi suna da fushi eh to amma me ya sai ka gabe za ka gyara to sai ka kafin a gama littafin ka yi in ka sun canja amma idan ana karatu ina rubarin da wani cewa ai da wani ake ko ba za ka gyara ba girman da aka aka zo karatu ni da nake karanta a rika jin da ni ake kai ma kuma da ake jiya ka ji da kai ake to wallahi ka ji ka za ki gyara wannan shi ne abin da ya kamata mu lura da shi da kyau mu kuma kalla to saboda haka ka da aka zo ita sauda ga ji ana gaya mata ni tana da kuɗi amma kuma da zarar abin yayi ya wuce sannan mace ce kuma wato mai ɗabi'u kyawawa lailatul jama'i a wani dare da ake kira lailatul jama'a shi ma da suka kirawo wa kanat imra'atun fasila sai dai mace ce wato mai kiba shi ne fasila san kasan mai tafiya da kyar irin masu cikin nan sosai haka sau da take duk da zama to da ta nemi izini ba a dina laha sai annabi ya wata izini ta shigo me ba Allah ya yi an faɗi kibar ta mai kiba sannan jami'i ta kira take tafiya a hankali kaga wannan aiki ba ce ko amma ta faɗa ne da muzantawa ba da wannan haka ba shi da da tafiya ta zo wucewa ta cewa kalli mata kai gajeriya sai annabi ya ce kin yi kibar ta saboda ya lura cewa wannan da niyyar kibar ta ta faɗa sai ta ce ya rasu da la'ayi da jere su je ce ai da ba haka take ba kuma cikin mata kaji shi kuma kaji buhutan na abin ke ba sai aka ce buhutan shi kuma annabi yake da na ɗauko ɗan tugo ɗaya a sa a ruwan teku sai ya fata shi saboda wani shi ne buhutan shi za Allah ya faɗa a kan Aisha ya zo ki nur haza buhutan na abin to abin da aka ga Aisha buhutan ba ma wai buhutan kawai zai ce azimu shi sa wanda yake gaya wa Aisha wannan kalmar har ba zai gama lafiya ba ko shakka ba domin Allah mai girma da kansa yake wa abu da girma ku duba kalmar wanda yake da girma ya kira abin da girma to ya girman ko ya kai girma to wannan shine abin da malai ya kawo mana ana wato abin da zamu koya a hadisi babu na ɗari uku da ashirin da biyu babu mallam ya rabe hikayatul khabari ba asar babu da yake magana akan mutanen da suke ganin malaman da suke ganin ba da labari wato akai to wani labari duk munin sa ba ne biyu bane shi ne ake cewa hakil kufra laysa bi kafir misali labarin adawa duk muna je qur'ani yanzu ai za mu ga bana sun cewa Allah kaza da jirajin mutunci kala kala ko to mu da muke karantowa muke fassarawa ai ba mu muka yi shi ne haki da kufure laisa kufura laisa da kafiri wanda yake ba da labarin kafin su jiwa kafiri bane an gane ko wannan jini misali kamar yahudi wa qalat al yahud Odairu ne gudun la, wa kalatin na tsarar mafi ƙaunin la, sai Allah yake zalika ƙaunuhun bi afuwa ne. Yugari una ƙaunin ladina kafaru min kawu kace lahum Allah ai labari muka kawo har abin da suka faɗa kalmar da suka jira wa cewa Allah ne hannun jarirai ba mu muka faɗa ba ne muka lallan hannu kalma ce ta rashin mutunci amma labari muka bayar ko kuma a waqalatul yahudi yadullahi maglula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu shine ayat da muke so mu faɗa cewa Allah marubuci ne ذكر سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء kaga duk wayannan abubuwa su suka faɗa hakin kufur ne da kafiri to haka za ka yi ta ɗauko labarai kala kala an ta dawo wajen Fir'auna ba haka lamarin ba haka misali kowa da irin rashin mutuncin da kai haka yi towa kai shine hakin kufur ne da kafiri حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد انا عاصم بن بهدله عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya ya wato ya raba ya raba wato ganimar da aka samu ta hunin a rana za mu zuwa babi nan gaba can babi na 125 zai fito mana da abu guri zahabu alaihi sai aka rika turmutu wajen daukar kayan ganiyar fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce inna abdan min ibadillahi to hakika wani bawa daga cikin bayin Allah ba ta hullahu ila qaumi Allah ya aiko shi zuwa ga wasu mutane fa kazzabu suka karyata shi wa shaddu suka yi masa rufi domin a shaddu shi ne raunin da aka yi a kan an gane ko raunin ka shi ake kira wannan da wannan kalma wa shaddu suka yi masa rufi fa kana yamsahu dama an jaba haki har wannan annabin ya kasance yana shari jini daga goshinsa wa yaqulu yana cewa Allahumma qil li qawli fa innahum la ya'lamun Allah ta gafarta wa mutane na domin mutane na domin ba su san da ba قال عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود يقول فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أتينا كلم النبي عليه الصلاة والسلام يحكي الرجل yana hikaito wannan annabi ai aka nabiyyin min al-anbiya darbata qaumi ata wato adamahu adamahu wajahu yana ba da labarin wannan annabi da yake annabawan Allah yana ba da labarin wato wannan annabin da mutanen su suka yi masa rauni a gogin da hajjini yana zuwa yana ba da labarin annabi ne da wasu na yin sawa an jaba hajjini yana goge shi ma akwai abdullahi na mas'ud da ya rika gwada musu da hannu cewa annabi na haka yana goge gogin sa da shi yana goge jini daga gogin sa wannan hadisin bayan imam al-bukhari da ya kawo shi hadisi ne haka ya inganta mala albani ya kawo shi a cikin silsila hadisi ne lamba ta dubu uku da dari da saba'in da biyar su kawo da haka ibn majah ma ya kawo shi haka abu awana a cikin kitabul jihad ibn ibban da imam ahmad duk sun kawo shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun zo gaba sai ni burki kawai